بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan da uwa muna gaba da gudun da Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi da sashi a duwar a wannan masallacin mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba da yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar da sa ya zama hujja ga zai gobe alkiyama ba hujja a kan ba darasin mu na yau a wannan littafi mai albarka littafin alfasu da salat shine alfitan ke muhibu da kusuwa fitintunu sukan tafiyarwa da mutum samun nutsuwa a cikin sallah wato idan akwai abin da ya daga wa mutum hankali abinda zai sanya mutum damuwa a sarari da ya gargagan cewa mutum yakan samarwa da mutum karancin kusuri a cikin sallah wa kharraja ibn majah min hadith ummi salama radiyallahu anha ibn majah ya fitar da hadisi cikin hadisin ummi salama Allah ya yarda ita qalat tashi كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم mutane sun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam idan qama ahaduhum bi sanni lam ya'ud basaruhu mawdi'a qadamai idan dan ya tsaya yana sallah to ganin shi ba zai kau daga barin wurin da zai yi sujudi ba ma'ana shi ne wurin kafafu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za a samu masallaci yana sallah sannan yana kallon sassa ko kuma jabba ba yakan takaice gare shi a wurin da zai ajiye goshin shi domin wannan ya fi sanyawa mutum ya samu nutsuwa ya samu kusuri a cikin sallah wato wurin ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wafati فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي mutane sun kasance idan ɗayan ke tashi yana sallah lam ya'ud basaruhu mawdi'a jabini ɗayan su gallan shi ba zai ƙetare wurin goshi shi ba fa tuwfi ya umar radiyallahu anhu umar ya wafati Allah ya dade shi fa kana nasu idza qama alayhi yusalli ɗayan su ya kasance idan ya tashi yana sallah لن يكون بصره موضع القبلة كلن شبابي كوتي القبلة ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة عثمان بن عفان يا وفاتي الله يدلش وكانت الفتنة وكما سيفت الجنود تتاسو فالتفت الناس يمينا وشمالا sai mutane suke waiwaye a cikin sallar su dama da hagu to kaga mai sanya waiwayen mutane dama da hagu ana cikin sallah shine samuwar fitintunu samuwar hayaniya da tashin hankali a ce samun fitina yakan rage wa mutum nutsuwa da kusuri da kalkasar da kai a cikin sallah Allah ya raka mana fiye وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ya tabbata cikin sahihul bukhari daga aisha Allah ya dade ta sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salat ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da wayoyi a cikin sallah fa qala manzo Allah ce huwa ikhtilasun wannan sani ne yaqtalisu bi shaytan min salati al-abdi shaytan ne yake yi wa mutum sani a cikin sallar shi yadda ka san barawo wanda ya kware wajen sata zai sace ma kuɗi a ajihu ba tare da ka sani ba to haka mutum shedan ke lambata shi ya yunkurin shagantar da shi daga barin cika sallah ya sanya mutum wasu wasan da mutum ba zai kau ba karshe har sai ya waiwaya don ya san me ke faruwa a daman shi ko kuma hagun shi ahadith bin nahyi an al-intifat hadisai waɗanda suka yi hani dangane da waiwaye a cikin sallah wa kharraja al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahmad Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi wa abu dawud da abu dawud rahimahullahu ta'ala shi ma Allah ya masa rahama wa nasa'i da imam nasa'i rahimahullah Allah ya masa rahama min hadith abi dhar daga hadisin abi dhar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yazalu Allah muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yattabi bawa ba zai gushe ba ko ko Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa a lokacin da bawan ke yin sallah matukar bawan bai yi waiwaye ba fa idan tafatan sarafa idan bawa ya waiwaya to kuma sai ubangiji ya fita cikin al'amarin amma a lokacin da bawa ke yin sallah ya rakkaba sallah yana sallah in bai dace kalla to babu ku shakka Allah madaukakin sarki na tare da shi amma idan mutum ya waiwaya to sai Allah madaukakin sarki ya rabu da shi wa kharaja al-imam Ahmad imam Ahmad ya tadda hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi min hadith al-Harith al-Sha'ri min al-Ash'ari hadisin al-Harith al-Ash'ari radiyallahu anhu Allah ya tadda shi النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annallaha amara yahya ibn zakariya Allah madaukakin sarki ya umarci yahya dan zakariya bi khamsi kalimat da kalmomi biyar an yi amala bihin ya aiki da su fa bakara minha sai ya ambata daga ciki yace wa amarakum bis salat Allah madaukakin sarki ya umarce ku da yin sallah fa inna allaha yansibu wajhahu Allah madaukakin sarki yakan sanya fuskar shi li wajhi abdihi ga fuskar bawan shi malam yattabit matukar bawa bai yi waiwaye ba fa idza sallaitum idan kuna salla fala tantafitu kada ku waiwaye ma'ana inda ka sanya fuskar ka kana kallo Allah madaukakin sarki yana kallon ka to amma idan ka waiwaya sai Allah ya daina kallon ka وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة تبنغرا ma'ana. akwai hadisai masu yawa wasu waɗanda ba wannan ba wa qala aba aba yace samitu aba hurairah yaqul naji abu hurairah yana faɗa cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yana salla fala yaltafit kada yayi waiwayi fa innahu yunaji rabba saboda yana ganawa da ubangiji shi inna rabbahu amamahu wanda yake salla ubangijin shi yana gaba gare shi wa innahu yunajihi ganawa yake da shi fala yaltafi dan haka kada bawa yayi abinda zaka duba anan ala taqdir al-fasil idan kana zaune gaban shugaba daga cikin shugabannin ka da duniya ba za ka so a ce kana magana da shi ba kuma hankalinka a goje dole ka bashi dukkan kulawa to haka nan Allah madaukin sarki idan kana gani da shi a cikin sallah kar ya zan kai abinda zai daukan ba hankali wannan ya sanya duk abin da zai ke jan hankalinka gani da ido ko ji da kunne ko kuma a aji a jika to baya dacewa a ce masallaci ya danganta yin wannan misali kamar wanda zai yi sallah ya bar wayar shi a kulle ya san idan an bugo za ta yi gara idan ka san baka da hurumin daga waya kana cikin sallah daidai da hikiman barin wayar a kulle babu hikima ce zai dau hankalinka ya dau hankalin wanda ke sallah tare da kai sannan babu hikima wajen yin sallah ka sanya abin da zai dauki idanka ya dauki hankalinka ta cikin kallo a gabanka wannan babu hikima saboda zai rage maka nutsuwa a cikin sallah haka nan babu hikima ka yi sallah a yanayi wanda za ka rika jin shi'ur a jikinka shi'ur da ba zai baka dama ka samu nutsuwa a cikin sallah to duk abin da ya sanya khushu'inka ya yi karanci a cikin sallah ya ragu to wannan na nuna cewa ladan ka wurin Allah madaukakin sarki zai rabu qala Allahu rahimahullahu ta'ala Allahu ya fada Allah mai sarhama yace wa balagana labari ya sami mu anna rabb azza wa jalla yaqul Allah madaukakin sarki yana fada cewa ya ibn adam ya kai dan adam ila man taltabi zuwa zuwa ga wa kake waiwaye wa kake dubi wa kake kallo ana khairul laka min an taltafita ilayhi ni ne mafi alheri gare ka mafi cancanta da dacewan kai waiwaye zuwa gare shi har idan za ka kalli wani to ubangijinka sai ta ce ana khairul lak mimman taltafitu ilayhi ni ne mafi alheri gare ka sama da wanda kake waiwaye zuwa gare shi wa kharrajahu al-bazzar bazzar ya fitar da shi wa ghayruhu da wani shi marfu'an hadisi ne marfu'i wal mawqufu asahhu amma ka tafan hadisin da cewa hadisi ne mawqufi shi ne yake zama ingantacce وقال أبو إمران الجوني رحمه الله تعالى أبو عمران الجوني قد الله مصر رحمه yace auka Allah azza wa jalla ila Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya yi wahayi zuwa ga Musa amincin Allah ya tabbata gare shi yace idza kunta bayna yadayhi idan ka tsaya gaba gare ni fa kun maqaman abdul hakir dani ka tsaya a matsayin bawa wanda yake kalkatacce bawan da ba komai ba ka rika jin haka a ranka wa dun manassar kuma ka zargi ranka fa hiya aula bil dhanbi ranka ko zuciyanka ita ce mafi cancanta da zargi wa najimi ka gana da ni bi qalbin wajin da zuciyar da akwai tsoro da razani a cikin shi wa lisanin sadiq da kuma harshe da gaskiya to idan bawa zai gana da ubangiji duk martabanka duk ɗaukakanka duk kuɗinka duk matsayinka a duniya idan ka tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki ka ɗauka cewa ba wani kalfatacce bar kallon matsayinka bar kallon makaminka bar kallon abin da ka mallaka abin da za ka duba buƙatuwarka zuwa ga ubangiji ɗan ba kuma ce ba na biya muku girman ɗan adam bai wuce ɗayan abubuwa kamar haka ko dai ya zama girman shekaru ko ya zama girman kuɗi ko ya zama girman ilimi ko ya zama girman mulki ko kuma ya zama girman duk in ka ji an cewa ne babba ne a cikin mutane to girman shi baya wuce ɗayan wa'annan abubuwa idan girman shekaru kake ji da shi to ka bibi mahalicin sammai da ƙasa wanda ya tabbatar wa kowace rai za ka mutu amma shi rayuwar sarki ne wanda baya mutuwa yanzu shi da yake maka uba idan girman mulki kake da akwai ka duba wanda ke mallakar duniya da abin da ke cinta ko ma mamallaki gobe da kiyama dai shi ne gobe da kiyama zai faɗa cewa limanin da mulkul yau babu kowa sai idan girman ilimi kake ji to lallai ne ka duba girman ilimi na Allah madaukakin sarki wanda babu abin da ke koyuwa cikin ilimin shi ilimin Allah madaukakin sarki ya kewaye kowane abu saboda shi khabir ne wanda ya san abubuwa bidikka shi ne ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun ya san abin da ya faru baya da yanzu ya san abin da yake faruwa yanzu ya san abin da zai faru nan gaba abin da bai faru ba ma da zai faru Allah madaukakin sarki ya sani to kai ko a ilimin ka baka sanin ko ba sai abin da Allah ya sani to idan girman ilimi mutum ke ji ya dubi masanin samai da kasa idan girman wadata kuɗi da arziki mutum ke ji to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa huwa al-ghani shine mawadaci wa antum al-fuqara kowa wanda ba shi ba yana da bukata a wurin Allah maɗaukaci ai zai tabbatar ma ajizanci na ɗan adam bukatuwar shi zuwa ga wani baya iya tsayuwa kafan shi kaɗai ya ce baya bukatan komai a wurin kowa Allah shi ya sifantu da wannan sifar ta rashin bukatar komai a wurin kowa amma ɗan adam a dole sai ya bukata wani abin ba zai yi da kai ba sai an masa to haka dukkan manasu da kace kallo to Allah madaukakin sarki shi ne mafi ɗaukaka a kowane matsayi to idan ka zargi kanka domin zuciyanka shi ne mafi cancantan ka zarga to ka gana da Allah madaukakin sarki bi karbin waje a zuciyanka akwai tsoro akwai razani sannan ya zama abin da kake faɗa dangane da shi gaskiya ne ba maganar yaudara lokacin da za ka yi kabbara Allahu akbar ba wai kabbaran bakin ka shi za ka yi da aka da shi ba menene ma'anan lafazin Allahu akbar da ya kunsa ka halarta girman ubangiji a zuciyanka sai kuma ka bi kalkastin ka da kasawa to a yanayin irin wannan za ka rika jin shi'uwa na kalkastar da ke a wurin Allah madaukaki bayan ka yi kabbara za ka yi addu'a buɗe sallah ka bibi ma'anonin da kalmomin ke ɗauke da su lokacin da kake karanta fatiha ka rika mulahazan ma'anan kalmomin da ke cikin fatiha wanda ke dilala kan girman Allah da cikin kudurar shi da cancantar kaɗaita shi da bauta da wadatar shi da gabarin kowa da komai da kalmomin da ke dilala cewa shi ya halitta kuma shi ya cancanta a kadar da bauta to la'akari da irin wannan shi da tadabburi da ayoyi na Allah shi ke haifarwa da mutum samun nutsuwa da kusuri a cikin sallah dilalatul ruku'i was sujudi ala dhilli lillah dilala shiryarwa ta ruku'i da sujudi a bisa alkastuwa ga Allah madaukakin wa min zalika ruku'u daga cikin abin da ke nuni akan girman Allah shine ruku'u وهو ظل ظاهر وهو ظل بظاهر الجسد وشيء وبشيء الكسد كي بظاهر الجسد domin duk wanda ya ganka ka yi sana ka tafi sujudi to ya san ka kalkastar da kai ga wanda ya cancanta a yi masa haka wanda ya sujudi a bisa kamala sifa ce ta imani kuma sifa ce ta kalkastar da kai ga Allah madaukakin sarki wani hada saboda haka kana al-arabu larabawa sun kasance a lokacin jahiliya ta anafu minhu suna kyamar sujudi suna kyamar rukuni wala taf'alu ba sa yin rukuni hatta baya ba abuhum annabi sallallahu alaihi wasallam har wasu daga cikin su sun yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubai'a ala Allah ya khaira illa qa'ima a ba zai risana domin rukuni da sujudi ba zai yi wa addinin musulunci aiki a matsi yani abin da yake nufi yasjudu min ghairi ruku'in zai yi sujudin amma ba tare da yayin ruku'i ba wasu daga cikin suna kyamar yin ruku'i kazalika fassarahu al-imam Ahmad haka imam Ahmad ya fassara rahimahullah Allah ya masa rahama wal muhaddiqun min ulama da masu tahqiqi a cikin malamai to ashe idan haka ne babu ko shakka cikin hukumi akwai dilala akwai nuni wajen girmama Allah madaukakin lokacin da zaka dora guyoyinka hannunka akan guyoyinka kana subhana rabbiyal azim wa bihamdi tare da girman matsayinka amma ka rusuna wanda ya cancanta ayi rubu'i da shi dilalatul ruku'i Allah khushu'i dilalatul ruku'i a bisa kalkasar da kai wa tamamul khudu'i cikar karkasar da kai ga rukuri yana tabbata ne a cikin rukuri an yi kuɗa alkalbu lillah shi ne zuciyar wanda ya rukuri ya kalkasa saboda Allah wa ya zulla lahu ya kalkasu saboda shi fayakin mu bi zalika khudu'ul abdi bi batinihi wa zahirihi da haka ne kalkasar da kai na bawa zai cika a boye da bayyane billahi azza wa jalla da Allah madaukakin sarki ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada a cikin ruku'in shi yace khasha alaka sam'i wa basari wa mufti wa azami wa mastaqalla bihi qadami khada lillahi sam'i jina wa basari da ganina wa mukhi da barbuna wa azami da kashina wa masakalla bihi kadami da abin da bugadigai na ke dauka dukkan su khaba alak ya kalkasar da kai zuwa gare ka wato idan ka duba akwai jam'i ba da tafsir domin ji gani bargo kashi dukkan su kafafu ke dauke da su amma ware waɗannan gaban da an bato saboda gagarumin gudunmuwar da ke ba wa mutum wajen bauta wa gidi shi domin hassa ta gani ganin ɗan adam gudunmuwar da yake ba wa mutum wajen bauta ubangiji shi abu ne da ya fi ƙarfin abisanta a bayyane yake haka nan hasa ta ji amfanuwar da mutum ke da ita wajen bauta ubangiji shi tana da tana da yawa to idan ka dubi kashinka kashin da baya amfanuwa ɗan ba akwai ɓargo a cikin shi ba wanda dukkan kaɗan adam kakan samu ƙarfi da karsashin bauta ubangijinka idan akwai lafiya cin ƙasusuwanka da farkon jikinka sai manzo Allah ce wa mastaqalla bihi kadami da abinda dukkan na ke daukan shi dukkan shi khasha'ala ya kalkasta da kai zuwa gare ka isharatun ila anna qudu'ahu fi ruku'ihi qad hasala bi jami'i jawarihi wannan nuni ne ila anna qudu'ahu nuni zuwa cewa kalkasta da kanshi fi ruku'ihi a cikin ruku'i shi qad hasala hakan ya tabbata ne bi jami'i jawarihi da dukkanin gaban shi baki daya wa min a'zami hal qalbu alladhi huwa maliku al jawarihi wal a'ba kuma mafi hidima shine zuciya alladhi huwa maliku al jawarihi wanda zuciyar shine sarki a cikin gabai wal a'ba da gabai baki daya fa idza khasha'a idan zuciya ya kalkasta khasha'at al jawarihi wal a'ba sauran gabai kulluha dukkan su za su kalkasar da kai taba'an lahu wa liqushu'ihi saboda bin zuciya da kuma kalkasso zuciya wato shi yasa yanda zuciyar mutum take haka za ka samu tasarrufi nashi a bayyane idan zuciyar mutum akwai tawaru akwai kalkasar da kai ko da ta bangaren mu'amala da mutane to za ka samu mutum mu'amala shi da mutane mai kyau bai da jabar mutane zai yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau amma mutumin da akwai nakowa akwai jin izza akwai ɗagawa tare da shi ko da baya da ko tamma baya da ko titiriti to za ka samu akwai ɗagawa tare da shi wataƙila shi yake nema a wurinka amma sai ya ba girman ba zai fito ya nema a wurinka ta hanyar da ya dace ba ya nuna babu shi da kasawar shi sai ya yi dabaru ya yi kewaye kewaye me zai sanya shaka shine na hawa da kuma girman kai ɗabi'a irin wannan za ka iya samun tattun shugabanni na mulki akwai mai girman kai akwai mai karkasar da kai za ka iya samun da cikin masu kuɗi akwai mai girman kai akwai mai karkasar da kai za ka iya samun da cikin malaman addini akwai mai girman kai akwai mai karkasar da kai za ka iya samun cikin gama garin talakawa wanda su ba shugabanni ba ne ba masu kuɗi ba ne ba masu ilimi ba ne ka samu mutum mai saukin hali mai kalkasar da kai da kyakkyawar mu'amala ka samu wanda yake da girman kai dilalatu sujudi Allah ko shu dilalan sujudi a bisa tsoron Allah wa min dalik daga hakan as-sujud yin sujudi huwa a'zamu ma yuzhiru bihi zillul abd shine mafi girman abinda alkasuwa na bawa ke bayyana da shi da rabbihi azza wa jalla ga ubangiji shi sujudi shine a'zam mafi girma na ma ya zaharu fihi dhullul abdi wanda kalkasin bawa ke bayyana da shi da rabbi azza wa jalla ko bayyana shi haythu ja'ala al-abdu ashraf a'dahi wa a'azzaha alayhi wa a'laha haqiqa aw ba ma yumkinuhu fa yadhu fi at-turab muta'affira yayin da ja'ala al-abdu bawa yake sanya ashrafa arba'i mafi daukaka a cikin gaban shi wa azzaha mafi buwaya alaihi shi karan kanshi domin iska kima take da akwai daraja take da akwai wa alaha kuma ita ce mafi daukaka hakikatan ma a hakika wato fuska ita ce gaba mafi daraja hissan wa ma'ana a ganin ido ai fuska ita ce koyon ruwa to haka nan a ma'ana fuska ta fi kowace gaba daraja a jiki shi yasa yanzu da za ka daki mutum a wata gaba wanda ba jiki ba ko da zai damu damuwan kaɗan amma idan ka mari shi da saboda ka shigar da shi irin malin da za ka yi mara a fuska in kai mara a baya ko a cinya zai damu amma ba kamar malin da kamar fuska to je ka ba malin shi ba sai ka dungude shi a goshi ko kalla ne shi a kan hanci zai ji haushi saboda ka taba gaba mafi girma mafi daraja a cikin shi da sunan wulakanta shi da kuma karfasa da shi to a wannan lokacin sai ke cewa auza ma yumkinuhu fa yadahu fi turabi sai ya sanya abin da yake yiwa ya sanya shi fi turabi a cikin kasa mu'assiran yana mai turbi da fuskar shi saboda azabar ta fuska ita faran kanta domin fuska tana kamawa daga matsalar gashinka abin da ya kawo ƙarshen haɓa tsawon jiki faɗinta kuma daga kunnanka na dama zuwa kunnanka na hagu shi ne fuska to kuma goshi shi ne mafi ɗaukaka a cikin fuska shi yasa wanda zai yi sujudi sai ya ɗora goshin shi da kuma hancin sai ya sujudi to shi ne mutum zai yi shi mu'affiran yana mai ɗora fuskan shi a ƙasa wa yake baku zalika linkisarul qalbi kuma abin da zai biyo baya bayan mutum mumini ya ɗora fuskan shi a ƙasa sai kuma zuciyar shi kari wa tawadu sai kalkatar da kai ya kama shi wa khushu'u lillahi azza wa jalla sai tsoron Allah ya wani sai sai mutum ya yi sujudu kawai sai hawaye ya zo masa saboda gaban shi ya faɗi ya razana ya sari me yake fata rahaman Allah me yake jin tsoro azaban Allah kukan shi da tunanin shi yanzu menene matsayin shi a wurin Allah madaukakin sai babban abin da yake fata Allah ya anshi ibada shi ya ba shi lada babban abin da yake jin tsoro kada Allah ya sa an karɓi ibada shi wasu ne fatan shi Allah ya shigar da shi aljanna ya nisa sa shi daga barin shiga wuta فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولهذا سبب هكا كان جزاء المؤمن ساكمكم مؤمن إذا فعل ذلك إليه هكا أن يقربه الله عز وجل إليه في أن لا يكسن تجهز وغيره shi kuma kusanci na Allah kusanci ne ma'anawi wato akan cewa ne makusancin wani ne ta hanyar da za ka fuskanci ma'anar ce makusanci shi ta yi ba su da alaƙa ta jini tsakanin shi ta yi ƙarshen da shi yana nan wanda ake cewa makusancin nashi kuma yana wata duniya da ba abin da hakan ke nuni wani na da matsayi a wurin wani yana da cikin mutanen da ɗin sun yi magana zai ci ko ku akan ce wani makusancin wani ne idan akwai dangantaka ta jini tsakanin shi da shi fa inna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa salih mafi kusancin abin da bawa ke kasancewa tsakanin shi da ubangiji shi a lokacin da bawa ya yi kama sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta da manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa cewa wasjudu wa qatarika wasjud ka yi sujudi wa musharif ka kara kusanta da ubangijinka wannan ya tabbatar da cewa mutum yakan samu kusanci da ubangijin shi a lokacin da ya sujudi wa sujudu aidan shi ma sujudi bayan haka mimma kana ya anafuhu al-mushrikun ya anafu minhu al-mushrikun al-musabbihun yana daga cikin abin da mushrikai masu girman kai suke kyamar shi an ibadatullahi azza wa jalla daga barin bauta wa Allah madaukakin sarki wa kana ba'dhum yaqulu wani daga cikin su yana faɗa cewa akarahu an asjudu ni fa ina kyamar in yi sujudi fa ta'aluni isti kuma ce duwawu na shine zai yi saba goshi na kasa shi yana ganin wannan ai ba da ibada kaga lokacin da kai sujudi goshinka da darajar shi da kiman shi sai ya zama shine ya kasa to duwawun gaba kuma su ne a sama sai shi kawai shugun ya gidi a ga goshin shi a ƙasa zuwa wuce a sama wa ba abin wani sashe daga cinsu ya kudu kaffan min hasa zai dauki tafi na tsakuwa ko tafi na ƙasa bayar fahu ila jibhati sai ya ɗauko ya tura kan goshin shi wa ya tafi bi zalika an sujud shi kenan ba sai ya sujudi ba me yake kyama ya risa ma da kai goshe shi kasa shi da bada riya me ya hana shi girman kai yana ganin ya fi karfin ya dora goshe shi a kasa da sunan yi wa Allah su amma ya yarda zan yi bautan sai dai ya ɗauko ƙasar ita ƙasar ta taso ta haɗu da goshin shi amma duk ba goshin shi take ya hauka ƙasa ba wa iblis lamma taradahu Allah iblis innama taradahu Allah Allah madaukin sarki ya kore shi daga rahama lamma stakbara an sujudi lokacin da ya girman kai daga barin sujudi liman amarahu Allah bi sujudi lahu ga wanda Allah ya umarce shi ya sujudi gare shi Allah ya umarci iblis ya sujudi ga Adam alaihi salam amma ya girman kai bai sujudi ba ولهذا saboda haka faka idza sajada mu'min iblis yakan yi kuka idan mu'min ya sujudi wa yaqul yace umar ibn adam bi sujudi fa fa'al falahu janna an umarci dan adam ya sujudi kuma ya yi sujudin aljanna ta tabbata gare shi wa umirtu bi sujud ni ko an umarce da in yi sujudi fa asaitu sai na saba ban yi ba fa biyan na da haka sakamakon wuta ya tabbata gare shi wannan iblis ke fada wato kamar yana zargin kanshi da kanshi cikin abin da ya rikin yin sujudi ga adam alaihi salam wanda ko abu ne sananne ba abin da ya hana iblis da ya sujudi ga adam sai girman kai dan ba adam din zai duba ba sai ya bi wanda ya umarce shi da ya sujudi sujud makamul ubudiyya da rukuu wa sujud shuhud shaidu na makamin bauta abin da ke tabbatar da bauta a rukuni da sunni wa min tamamin khushu'i al-abdullah azza wa jalla yana da dukkan khushu'i na bawa ga Allah madaukakin sarki wa tawadu'u lahu da kalkasar da kai gare shi fi ruku'ihi wa sujudi a cikin ruku'in shi da sujudin shi annahu idza dhalla li rabbihi bi ruku'i wa sujud idan bawa ya kalkasar da kai ga ubangijin shi تهجر ركوع التسجيل وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو يكن تكن تأبنجي أو أن اللغة تسقوفي نبوايا سقوف جلمة تتوكك فكأنه يقول كمربا وينا فتاتيوا الذل والتواضع وسبي اللي تسد كي دلتنا و وننتفع تاسي والعلو والعظمة ɗaukaka da girma wal kibriya da girma wasbuk fankali ya Allah kamar haka bawa yake fara wani haka saboda haka shuri alil abdi fi ruku'ihi an yaqulu aka shar'anta wa bawa a cikin ruku'i shi ya faɗa cewa subhana rabbiyal azim ya faɗi wannan wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la amma a sujudin shi ya faɗa cewa sarki iko ya tabbata ga ubangiji madaukaki san ku tsarki iko ya tabbata ga ubangiji na wanda yake da girma wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam a hayanin yaqulu bi sujud manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yakan faɗa a sujudin shi yace subhana zil malakuti zil mulki wal malakuti wal jabarut wal kibriya wal azama sarki iko ya tabbata ga zil mulki ma abu mulki shine Allah wal malakut da kuma malakut abubuwan shi da ya mallaka wanda dan adam ya sani wanda bai sani ba wal jabarut da karfin mulki wal kibriya da girma wal azama da girma wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam an ruwaita da gare shi kira da abinci da bata gare shi annahu qala laylatan fi sujudi wani lokaci ya fada a cikin sujudi shi yace aqulu kama qala abi daud alaihi salam ina faɗa kamar yadda ɗan uwana dawo amincin Allah ya tabbata gare shi ya faɗa shi ne ƙo'afiru wajihi nukan turku da fuska ta turabi a cikin turbaya da sayyidi ga shugabana na abu wa hukka da sayyidi an tu'affara lulubula ya cancanta ga shugabana a turku da fuska a ƙasa da girman shi ma'ana Allah madaukakin sarki ya cancanci bawa ya tura goshin shi a ƙasa dan ya sujudi gare shi qala al-hasan rahimahullah ta'ala al-hasan al-basri ya fada Allah masa rahama yace idza kunta ila salat idan ka tashi zaka yi sallah fa kun qanitan ka tsaya cikin da'a da biyayya kama amarka Allah kamar yadda Allah ya umarce ka wa iyyaka was-sahawa ka da mantuwa والانتفاع دووي إياك ka shaidin ka an yanzura Allah ilayk Allah ya kalle ka wa tanzuru ila ghairihi kai ko kana kallon wani wai ka shaidin ka Allah madaukakin sarki ya kalle ka yana kallon ka amma kana kallon wanda ba shi ba mun fahimta ai da kunya wa tas'alu Allah aljanna kana roƙon Allah aljanna wa ta'udhu bihi minan nar kana neman tsarin shi daga barin wuta wa qalbuka sahil la tadri ma taqulu bi lisanik amma zuciyanka sahil rafkananne ne ya manta la tadri ma taqulu bi lisanik ba ma ka san me kake faɗa a ranka ba ba ka san me kake faɗa a harshen ka ba yanzu abin da kake fata aljanna abin da kake jin tsoro wutar Allah madaukin sarki amma zuciyanka ya shagalta ba ka san me harshen ka yake faɗa ba خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله المروزي يذكر da hadisin Allah madaukakin sarki na sarama in ba kuma ta barata ga mu cewa da yawa daga cikin masallata za a shigo masallaci a yi sallah asubahi ko magarba ko isha da za ka tambaye mamun wace sura limami ya karanta ba zai iya ba yanzu da zo maka sallar magariba da za ka tambayi wani ko za ka iya tuna surorin da liman ya karanta sallar magariba da isha'i ya manta wani ana ƙari sallar mubashara kai ne ka tambaye shi wace sura aka karanta bai sani saboda gangan jikin shi ne ke sallar amma zuciyar shi ba ta tare da masallar wani sai da wani abu zai faru sai ya ji an yi tasbihi sannan hankalin shi dawo jikin shi in an ji an kare da rika tambaya mai ya faru amma shi bai sani wa rawa bi isnadihi an Uthman ibn Abi Dahrashin qal بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة صلاة جهر صلى صلاة جهر فيها بالقراءة أروي حديث لعثمان ابن أبي دهرش ya ce labari ya same ni cewa manzo sallallahu alaihi wasallam salla salatan ya sallaci sallah jahara fiha bil qira'a ya bayyana karatu a cikin ta falamma faraba qala lokacin da ya kare sallar sai shari hal asfaqat min hadhihi sura shay hal asfaqat min hadhihi sura shay'a shin na sarayar da wani abu ko na manta wani abu a cikin wannan surar hal asqattu min hadhihi surati shay'a ma'ana akwai abin da na rage ko na manta a cikin sura kalu suka ce la nadari ba mu sani ba fakar sai manzo Allah ce ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu nam su sun ce ba sani ba amma sai ubayy ya ce nam ayata kaza wa kaza aya kaza da aya kaza shi kamar manzo Allah ya ji a cikin cewa lalle akwai aya da tsallake ina karatu to amma ya tambaye su sun ce ba sani ba ya tambaye ubai ubai kuma hafizi limami ne ma na hafizi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da shi alqur'ani lokacin da ya tattaki ya je gidan shi ya fito ya ga manzon Allah hankalin shi ya tashi ya rasulullahi wani abu ya faru ne ba a samu wanda za a tudo ba yace ubangiji ne sai in koya maka alqur'ani mamaki ya kama shi yake cewa har Allah sammani yanzu Allah ya ambace ni yace a koya mu Qur'ani manzo Allah ce musu to lokacin da yace masayata kaza wa kaza fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tilla da amin shafata gare shi yace ma bala aqwani me ke faruwa ga mutane yutla alaihi kitabullah ana karanta musu littafin Allah fala ya daruna ma yutla alaihi mimma yutrak ba su san me ake karanta musu ko me ake bai ba in ka karanta ba sani ba ka yi daidai ba sani ba ka yi kuskure ba sani ba mun fahimta nan bangaren zargin dan ba za ka zama abin zargi misali idan liman ya karanta wurin da baka da harka ba wanda in ka tsallake bai san ka tsallake to amma za ka cancanci a zarge ka idan har liman zai yi mantuwa a inda ka sani kuma kai shiru a tambaye ka bai ya faru ga liman ka ce baka sani yanzu mukaddara a ce liman ya karanta fatiha a cikin fatiha ce tsallake kuma a cikin masallacin ba wanda ya tara mutanen ba su cancanci a zarge su ba sun cancanta to amma da irin zai karanta wata sura wanda kaddara wanda ke sallah a bayan shi ba wanda ya haddace wannan sura in ya tsallake ba sani ba ba za su gyara ba to amma nan sai manzo Allah ke cewa an ya ko mutane zai yi ana karanta littafin Allah a cikin su fala ya garuna ma yutla alaihim ba su san abin da ake karanta musu bari ma yutraf da abin da ake bari haka za a akhrajat ukhrijat ammatullah min qulubi bani isra'il da haka ne aka fitar da girman Allah daga barin zuciyar bani isra'il shahidat abdanuhum dukkunan su suna nan lokacin da ake sallah wa ghabat qulubuhum amma zubatan su ba sa fala yaqbalu Allah min abdin amala hatta yashhada bi qalbihi ma badal Allah madaukin sarki baya an tar aikin da bawa zai har sai idan an samu tare ga zuciya ga gangan jiki baki daya suna yi mun fahimta da irin wannan matakin na rashin kulawa daga barin aiki da barin isra'ila ke yi ma'ana shi ne abin da ya jaza musu cikin allah maraukin su ya zama san ba girman allah a cikin kuma wallahi yan uwa duk mutumin da ɗabi'an shi haka to akan waye gari farjini da kima na addini suna raguwa a idan shi lokaci bayan lokaci ko da yake shi ba zai gane ba allah ta gaji mana na wal akhar fi hadha al ma'ana kathiratun jidda asar da suka zo a wannan ma'ana suna da yawa kwarai da gaske salatu salihin sallah ta salihan bayi wa marra isam bin yusuf rahimahullah ta'ala isam ibn yusuf Allah ya dade shi ya wuce bi hatim al-asam ya wuce hatim al-asam wa huwa yatakallamu fi majlis yana magana a majalisin shi fa kale sai ya hatim ya hatim to ku sai ku salli kana iya sallah mai kyau ka kyauta kale ce na sai ina yi kale ce kai ka salli yaya kake sallah kala hatim sai hatim yace aqumu bil amri ina tashi ta hanyar umarni saboda na farko dai tukun Allah madaukin sarki ya yi umarni a yi sallah da zaran bai kiran sallah ya yi to lokacin an san wannan umarnin ya yi to nukan alta nukan tashi zuwa sallah da umarni wa amshi bila khashiya kuma nukan tafi masallaci cikin tsoron Allah wa adkhulu bin niyya nukan shiga sallar da niyya wa ukabbiru bil azama nukan yi kabbara da girma ga ubangiji wa aqra'u bi tartil nukan karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi wa tafakkur kuma ina bibiyar ma'anoni na ayoyin alqur'ani wa arka'u bil khushu idan zan yi ruku naka yi shi da kalkasar da kai wa asjudu bil tawabu sannan naka yi sujudi da tawabu cikakken nuna ladabi ga Allah madaukakin sarki wa ajlisu lit tashahhud bil tamam kuma nakan zauna don yin tahiyya cikakken zama wa usallimu bin niyya kuma in sallama da niyya wa uktimu hadil ikhlas lillahi azza wa jalla in kare sallata da ikhlasi indika wa Allah madaukin sarki ta wa arji'u ala nafsi bil khawfi kuma in dawo zuciya ta cike da tsoro akhafu Allah yuqbala minni ina jin tsoron sallar da nayi da irin wannan sura ina jin tsoron kada a ce ba za a amsa ba wa ahfazuhu bil jiddi ila al maut nikan tsare salan sallah ta irin wannan da gaske har zuwa mutuwa kala yace takallam fa anta tufsil tusalli ya cancanta ka yi magana tun da ka iya sannan ilmi ku fahimta da ya ɗauke shi a majalisi ba zancen duniya yake ba irin maganganu barkatai wanda ba su da tsari zance yake irin na addini to sai ke son ya tambaye shi ka iya sallah da ya ci da iya sallah ba zai ce to me za ka gaya mutane mutane suna da aikin ibada wanda ya wuce sallah ba su da shi to baka iya sallah ba me za ka koya mutane amma da yadda yake sallah daga farkon ta zuwa ƙarshe da kuma alaƙa tsakanin shi da ubangiji tsoron da ke tabbatuwa a ranshi da kuma kyakkyawan niyyar shi ta tsare sallah da kwazo irin haka har zuwa mutuwa sai ta ta kallon fa'anta to ku sani ku sani lalle ya cancanta kai magana saboda kana kyautata sallah irin yadda annabi فصل في الدعاء ودلالته على الخضوع إلى الله والذل له فصل زي ما قال أكن الدعاء وكما دلالة الدعاء أكساس أن أستد كيف الله جلسنا وغريش ومن أنواع العبادات جناد الاستماع العبادي التي يظهر فيها الذل والخضوع wanda kalkasar da kai ke bayyana lillahi azzawajal ga Allah madaukakin sarki shine addu'a yin addu'a kana ta'ala saboda Allah ya faɗa cewa qul rabbakum roƙo ubangijin ku tabarru'an cikin kalkasar da kai wa kufiya da kuma akwai wa qal ya faɗa cewa innahum kanu yusariquna fil khairat su kam sun kasance suna rige-rige wajen ayyukan alherai wa yad'unana suna roƙonmu tare da bauta mana ragaban suna masu kwaɗayin abin da ke gare mu wa rahaba da tsoro wa kanu lana fashi'i sun kasance masu kallikantar da kai gare mu fa mimma yazharu fi min al-dhulli rafa'u yadayhi yana da cikin abin da ke bayyana na kallikantar da kai a cikin sallah shine daga hannuwa wa qad sahha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam rafu yadai daga hannuwan shi min addu'a lokacin addu'a fi mawaqin kathira a wurare da dama wa azamuha mafi girma fi istisqa'i a lokacin sha da fari fa innahu kana yarfa'u yadai manzo Allah ya kasance yakan daga hannuwan shi hatta yura bayadu ibadaihi har a gasarin halakashi وكذلك مثلا كان يجهد في الرفع أشية عرفة بأعظم يكي اجتهادي وجل أجهد ويشي أيمتم عرفة أقوم عرفة وخرج الطبراني رحمه الله تعالى إمام الطبراني يفتد حديث الله مصرعنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس الله يبدأ شيء بابن شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya du'u bi arafa yana addu'a a arafa wa yadahu ila sadrihi hannuwan shi suna saitin kirje shi kasta da abil miskin kamar wanda yake yunkurin ciyar da miskin to sai dai hadisin da yake ne da yake wa kada kana ba abul khaifi wani sashi daga cikin masu tsoron Allah ya kasance ya jirisu billahi yakan zauna da dare sakitan yayi shiru mutalikan bi ra'sihi yana mai sunkuyar da kanshi wa ya mutu ya dai yakan mika hannuwan shi ta halis sa'ini kamar mai roƙo ko da tambaya wa hada min ablahi sifatin dulli wannan shine mafi kai matuka sukan kalkasar da kai wa izharil maskana da kuma bayyana halin babu wal iftikar da bukatuwa ya zama lokacin da zaka mika hannunka haka kana roƙon a baka kuma kanka ya sadda kasa wannan ya fi nuna tawazuri ya fi nuna kalkasar da kai da risinawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan shi ne hali ko sifofi na bayan shi ne Allah sa masu iftikarul kalbi bukatuwan da zuciya ke da shi wanki sarulillah da karayin zuciyan don Allah fi du'a ya cikin addu'a wa min iftikarul kalbi fi du'a daga ci akwai bukatuwan zuciya zuwa ga addu'a wanki saruhu lillahi azza wa jalla da karayan zuciyar da Allah madaukakin sarki wastisharuhu shiddat lafaqati ilayhi kuma zuciyar ya riga jin lalle akwai tsananin bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki faka shine halin babu mun gane da kyau shiddat lafaqa halin babu matsananci da bukata ilayhi zuwa ga Allah wal hadithu ladayhi da bukatuwa zuwa ga abin da ke gare shi wa ala kadari da tsorfa gwargwadon ƙoruwar zuciya walfaka da halin babu ta kulu ijaba ke du'a haka nan addu'a ke amsawa irin yadda babun ka sai mata da bukatuwarka da kuma yaƙini da kake da shi a ranka na wanda zai baka mai iko ne to haka Allah madaukin sarki zai biya maka wani da musnad ya tabbata a cikin al-musnad wa tirmidhi da imamu turmizi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna allaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilillah Allah madaukakin sarki baya ansa addu'a addu'ar da aka yi ta daga zuciya rakkanan ne layin shagaltacci wa min zalik daga cin haka izharu zil bayyanar da kalkasi bin lisan da harshe fi nafsi su'al a dai tambaya ko roƙo da mutum zai yi wa du'a da addu'a wal ilhahi fihi da kuma nacewa wato hatta lafuzan addu'ar ya zama akwai kalkasa da zai kuma ba a sanya wa Allah sharri ba a nuna gadara ko amfani da kalmomin da suka su shi yasa za ka zo su daga cikin malamai suna magana akan addu'an da za ka zo suna yi Allahumma la tada'a lana fi makamina hadha dhanban illa ghafarta cewa fi makamina hadha wannan ba da dacewa da Allah madaukakin sarki ka sanya Allah sharri Allahumma la tada lana zamban Allah kada ka bar wani zunubi da muke da shi fi makamina hada annan matsayi sai ya gafarta maka a'a Allahumma la tada lana zamban illa gafarta Allah muna roƙon ka laifi namu kar ka bar shi ba sai ka yafe mana wannan kuma anan Allah zai yafe maka sai ka tashi in an jima gobe ka ji ba wa mai abin ka yi amma Allah ba a sanya mai sharadi a cikin addu'a to shine sai kalmomi da lafuzza da mutum zai yi addu'a da su ya zama kalmomi ne wanda sun dace akwai nuna bukatuwa da kalkatar da kai da kasawa da musulawa naka sannan ka zama mai nacewa kar ya zanki nanin ka fara addu'a yau gobe shi zuwa za ta tashi daya ka ɗauka addu'an ka ya abu dan za ka samu wani kosawa yake da inda ya sati yana addu'a da gaisar ba kuma sai fata قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام الأوزاعي الله مصر حما يشي كان يقول يا كتنشي ينا فلا أفضل الدعاء مفيفيتين الدعاء شيني الإلحاق على الله ناتي ورقم الله والتضرع إليه ذلك التزكي زوا قريش وتطبراني جاءوا أسنع الطبراني أرقل أباس رضي الله عنهما تبع عبد الله بن عباس الله يدرشي لبابنش أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة صلى الله عليه وسلم يا الدعاء عرفة فقال إن اللهم إنك ترى مكاني Allah kana kallon wurina wa tasma'u kalami kana jin zancina wala yakhfa alayka shay'un min amri babu wani abin da ke koyuwa gare ka cikin al'amarina ana labaisul fakir ni ne wanda nake cikin babu mabukaci almustabir mai neman taimakonka almustajir mai neman mafaka a wurinka alwajib mai jin tsoro almushfiqu mai tausayin kanshi almukarru wanda ya ikirari al-mu'tarifu ya yi kursi da zambihi da laifin shi as'aluka mas'alatul miskin ina roƙon ka irin roƙon miskini wanda ba ya shi wa abtahilu ilai ina kalkasar da kai gare ka ibtihal al-mudhnib al-zalim irin kalkasar da kai na mai laifi wanda ya kalkasar da kai addu'uka du'a al-khali ina roƙon ka roƙo irin na matsoraci abbarir wanda baya gani du'a addu'a na man khada'at laka rakabat wanda wuyayin shi ya kalkasa zuwa gare ka wa dalla laka jismuhu jasadu wanda jikin shi ne ya kalkasa zuwa gare ka wa rajima laka anfuhu wanda hancin shi ya haɗu da ƙasa saboda kai wa farat aina idanun shi ta zubar da hawaye Allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi shaqiya Allah kada ka sanya ni in zan marashin arziki da roƙonka wa kun bi ra'ufar rahima Allah ka zan mai tafkin jin kai mai rahama gare ni ya khairal mas'uli ya mafi alherin wanda ake roƙo wa ya khairal mu'min ya mafi alherin wanda yake badawa وكان بعضهم يقول wani sashe daga cinsu yana faɗa fi du'a'i a cikin addu'a shi ya ce bi izzatik da buwayanka wa zulli ni ko da kalkastina wa bigina da wadatanka wa fakari ni ko da talaucina ma'ana ina roƙonka kai ne mabuwayi kam ni kalkasace ne ina roƙonka kai ne mawadaci ni mabukaci ne qala qawus rahimahullahu ta'ala qawus ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce da khala ali bin husayn rahimahullahu ta'ala ali bin husayn Allah masa rahama ya shigo ba ta lailatul hujra ya shigo daki wata rana fa salla sai yayi salla fa fasamituhu yaqulu fi sujudi sai na ji yana fada a cikin sujudin shi yana cewa ubaydu bawanka tasbiri ne na abdu ubaydu bawanka bi fana'ik a farfajiyanka faqirun mabukaci faqiru mabukacinka bi fana'ik a farfajiyanka miskinu miskininka bi fana'ik a farfajiyanka sa'ilu yana roƙonka bi fana'ik a farfajiyanka kala dawus dawus yace fa hafistu kunna sai na kiyaye wannan addu'a fama da autu bihin da fi karbin ban taɓa addu'a da wannan addu'ar cikin damuwa ko bakin ciki ba illa farraja an face sai ya yaye farraja ibn abin duniya ibn abin duniya ya fitar da shi warawanni ba kawai da sufi ibn ba kawai a sufi ya faɗa rahimahullah wa Allah masu rahama bi isnadin lahu da isnadin shi ya ce an na ba'adar ubbat wani daga cikin bayi masu bauta hajja tamani da hajja ya yi hajji hasso tamani alakadamai a kan kafafun shi fa baina ma huwa kyattawa yana cikin tsawafi wa huwa ya yana fada cewa ya habibi ya masoyina wa idan bi hatifin ya hati sai ya ji kamar sauti ana kira cewa alaisa tarba an takuna miskina a baka yadda ka zan miskini hatta takuna habiba sannan ka zan masoyi kala ya ce fa ya alai sai na ji kamar an sumar da ni na suma sun makuntu ba da zali sannan bayan haka sai na kasance a kuli ina cewa miskino wato mabukaci ne ni miskini ne wa ana ta'ibun an kauli habibi na tuba daga cewa habibi to wannan mataki ne daga cikin matakai na ibada amma faɗan lafazin ka sai habibi baya zama cutuwa a shirhanci in fahimta amma cewan ka miskini yana nuni akan halin babunka da kuma bukatuwar ka zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah ya dace da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu daga wanda ba kuskure Allah ya kuma Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafiri abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah musu gafar mu da muke da rai Allah ba musu da imani dan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah fara musu lafiya ina roƙon ka Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ka Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bishi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba na roƙon ka Allah ka samu ƙarfin zubatan mu ka samu ƙarfin shaɗani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu shiga da imani